أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta wato sunna TV EKS barkanmu da haɗuwa da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi wanda wannan shine darasinmu na hamsin da takwas da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani littafi na farko daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab da kuma as'ilatul qur'an al majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi rahimahumullah jami'a wa rahimallahu jami'a al muslimin to kamar yadda muka sani cewa muna tafiya ne da littafi guda biyu muna kawo mas'alolin su kuma muna bin jerin ayoyin alqur'ani tunda asali a karanta kowane littafi ne daban amma sai muka ga hada su yana da amfani saboda ta fuskar za a samu fa'idodi a jere ko ba haka ba. To, a yau za mu tashi ne a cikin littafin daf'o'i Hamil Tirab an ayatul kitab na Sheikh Muhammad al-Amini Shankiti al'allamatul Qur'ani, rahimahullahu wa rahimallahu jami'al musulmin. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to madalla za mu tashi ne akan bayani akan karkashin aya ta biyar a cikin suratul ma'ida inda malam ya kawo al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ya bijiro da mas'aloli har ya zo zuwa ga masairun muhimmatun ta ta'allaku bi hadhihi al-mabahith hammalan ya tattauna akan mas'ala ta daya har ya kai inda yake cewa wa amma istidlaluhum nan ne zamu tashi malam yace to wa amma istidlaluhum bi qawlihi lokacin da malam ya koro bayanin waɗanda suke ganin ana akwai halaccin a ci abinda wato aka yanka da sunan wato cross ko mu ce kurwa ko hoto na tsige annabi isa alaihi wa alihi na afdalus salatu wa atammu taslim ko za a ci abin da aka yanka da sunan mala'iki ko kuma annabi amma ba abin da aka ci ba wato abin da an yanka da sunan gumki ba saboda waɗansu malamai suna ganin abin da aka yanka saboda gumki shirka ce karara an gane ko abin da aka ko dutse amma abin da aka yanka da sunan isa ko wani mala'iki suna ganin a'a kamar ma'ana an so a amfana ne da ladar da ambaton sunan ba wai su aka yanka ma ba to wanda kuma galibi waɗanda za su yanka da wannan zaka iske bauta musu ne za su yi kuma Allah ya hana dai ibada dai karara babu wata shubha ya kamata a nisanci dukkan abin da zai kai ga shirka don haka ba za a bambanta ba a cikin wannan mas'ala shine abin da dai rajihin zance mafi inganci to su waɗanda suka kafa hujja da cewa ana iya ci malam yace to wa amma stidlaluhum bi qawlihi hujja su da suka kafa dalilin su da suka kafa inda Allah ce wa ma zubiha ala nusubi da abinda an ka yanka akan wato dutsi kenan ko gumaka fala dalila fihi malai ce babu dalili akan sa li anna qawluhu ta'ala domin fadar Allah subhanahu wata'ala wa ma zubiha ala nusubi da abinda aka yanka da an ka jero ababen da aka haramta aka kai ga wannan yace laysa bi mukhassisin li qawlihi ba zai iya khassase ba ya keɓance nassin da ya zo wa ma uhilla li ghairillahi bih an gane ko da abin da an ka yanka sunan wani Allah a kansa kenan wagga aya waccan aya wagga wa madhubi ala nusubi ba za ta yi takhsisin ta ba malin yace li annahu dhukira dhukira fihi ba'd ma dalla alaihi umum wa ma uhilla li ghairi Allah bih domin shi wa ma dhubi ala nusubi yana daga cikin wato umumin abubuwan da an ka ambaci wani Allah a kansu wanda ba Allah ba kenan ya shiga cikin haramci wa qad taqarrara mallan ya ce ya tabbata fi ilmi usul fi ilmi usul a cikin ilmin usul fiqh ke nufi anna dhikra ba'd al afradi hukm al am bi hukm al am la yukhassisuhu wato idan an ka zo ana bayani wato zikru ba'd afradi al hukm al am a ambaci sashen wato ɗaiɗaikun abubuwan da ke shiga ƙarƙashin abin da ya haɗe bi hukmin ami wato cikin hukuncin abinda kuma ya haɗa komai da komai la yukhassisuhu baya keɓance shi ala sahihi akan zance mafi inganci ma'ana da yake ana a cikin aya don mu gane an koro an jiro hukuncin abubuwan da suke haramun sai Allah ce wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abin da an kammaci wani Allah sannan kuma wa ma zubiha ala nusubi kenan kaga shi wa ma zubiha ala nusubi yana daga cikin abin da zai shiga ambaci wani Allah akan sa kenan ba taksisin sa zai yi ba malin yace ala sahihi akan zance mafi inganci kenan ya nuna akwai sabani wa huwa madhhabul jamhur shine madhhaba ta jamhur khilafan li abi thawr sabanin abu thawr muhtajjan bi annahu la fa'idata li dhikrihi illa illa at-takhsis shi abu thawr ya tayi cewa babu fa'ida ga ambaton afradul am karkashin am sai dan a keɓance su shi nashi mazhaba kenan wa ujiba an ba da amsa min qibalil jamhur wajen jamhurin malamai bi anna mafhumul laqab laysa bi hujja mafhumul laqab ba hujja bane an gane ko mafhumul laqab ɗaya ne daga cikin mafahim guda wato takwas da za a iya cewa da suke shi mafhumul laqab suna ne wanda zai zuwa ismu jinsin ko ismu jam'in Uh, ko ismi jamidi dai wanda shi ba istiqaqin shi an kai ba shi ake kira mafhumul laqab to idan ya zo wannan ba a amsan mafhum gare shi wannan shine abinda malamai suka faɗa cewa mafhum na wato al-laqab mutum ya diba cikin littattafan usulul fiqh inda anka kawo al-mafahim zai ga wannan ina fata an fahimce ni to uh, mafhumul laqab bai zama towa hujja sai cikin halin da ana iya ta'wilin sa kamar yadda malamai sun ka faɗa yace to wa fa'idatu dhikrul ba'd fa'ida ta ambaton sashi na fiye ihtimali ikhrajihi min al'am shine a kore wato kasancewar yana yiwa a fitar da shi daga cikin amshe sa aka kawo shi karara kenan in can an kawo duk abin da an ka ambaci sunan Allah to ai yana iya zuwa cikin hankali cewa to abin da an ka yanka alan nusubi shin yana ciki ko bai ciki ma'ana tunda yana ihtimalin taksisi amma da aka zo aka fitar da shi karara a wajen jamhur kenan ya nuna cewa shi bai fita ba kenan wannan ita ce fa'ida ba wai don saboda a keɓance shi ba an gane ko raddin da malamai suka yi ma wato shi abu saur kenan fa idza haqqaqta zalik idan ka tabbatar da wannan fa alam ka sani anna dhikral ba'd ambatun sashi la yukhassisu al'am baya keɓance wato nasi wanda ya haɗi komai da komai sawa'un dhukira fi nassin wahid sawa'un dhukira fi nassin wahidin malam yace ko an bace su a cikin nassi guda ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah hafizu ala salawat ku kiyaye salloli was salatil wusta da sallah kuma wadda as salatil wusta akwai maganganu sun kai kusan magana guda biyar amma zancen da aka fi ɗauka dai shine wato sallar la'asar ko kuma sallar asuba sauran zantuntukan waɗansu sun ce azur ce sun ce la'asar wasu sun ce magriba sun ce isha idu akwai maganganu akan wannan aya ta ɗari biyu wato a cikin suratul baqara da aya ta ɗari biyu da talatin da takwas ina fata an fahimci ni malam yace to nan da anka ce wasu salatul wusta da sallah da anka kawo sallar wusta ba yana nufin a kiyaye salloli ba banda sallar wusta duk da yake kuma sallar wusta ai tana daga cikin sauran salloli malam yace au zikira kullu wahidin minhuma ala hida ko ku an ambaci kowane daban-daban ba cikin nasi guda aka kawo su ba tunda wannan cikin aya guda ne aka kawo su ka hadisi tirmidhi kama hadisi na imamu tirmidhi wa ghairihi da wani sa ayyuma ihabin dubiga faqat tahura dukkan ayyuma dukkan ihabin fata dubiga wadda aka jeme ta faqat wato jeme jeme fata an gyaggyara ta kenan faqat tahura ta wato abin nan ta tsarkaka ma hadisi muslimin da hadisi nasu wanda yazo cikin na sahihi muslim annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi shatin mayyita ya shuɗe akan wata wato akuya matatta ta mutu fa qala sai yace ayyu halla akhadhtum ihabaha me yasa ba ku doki ba ihabaha fatarta alhadith an gane ko malin yace to fa dhikru salati alwusta ambaton sallah ta tsakiya fil awwali a cikin farko la yadullu ala adam almuhafazati ala ghairiha min salawat ba shi ke nuna ba za a kiyaye wani ta ba daga cikin salloli wa dhikru ihabi shati ambaton fata wato ta akuya fil akhiri a cikin karshe la yadullu ala adam alintifa'i ba shi ke nuna cewa ba za a amfanu ba bi ihabi ghairi shati an gane ko bi ihabi ghairi shati ba za a amfanu ba da wato fata wadda ba ta wato akuya ba لأن ذكر لأن ذكر البعض دومين أنبتون ساشي لا يخصص العام بذي في تدى واتو لا يخصص بذي تخصيصي بي كيف أنت العام نسي وان يزوي أغام كومي دو كومي يونان قائدة تي أصولية أنا ركيوت على بي إلمي سوفهم تيتا شيا سوالي لوكا تي إلا موكا زومنا بياني كان مالا إنيا بارا بياني أكا مسألوين أصول الفقه زاكو إسكي وان لوكا تي مباكوا كي إيه فهمتر أبين دا أكي سو أتي بس يا أن يكو كالي أن أن كوسنتو دسو ورغدون إيكمو malin yace to waka zalika kamar haka ne ruju'i damiril ba'd damiri ya dawo na sashe la yukhassisu aidan baya kebancewa ala sahi akan zance mafi inganci ma'ana idan ya zamanto domiri ya zo a kan sashe bayan an ambaci kowa da kowa ba to shi ke nuna cewa ba a'a ya keɓance ni ka ƙaulihi ta'ala kamar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika bu'ulatuhunna mazajen su su mata a haƙƙo bi raddihinna su suka fi cancanta su dawo da su fi zalika an gane ko a cikin wannan ma'ana a cikin lokacin idda miji shi fi cancanta ya dawo wato da matarsa ko ku shi cancanta ya dawo da matarsa domin nan a haƙu ba nufin ya fi cancanta ba sai dai idan ta ƙare idda to nan ne malamai suna ganin dai ta koma mijinta shine mijinta shi ya fi cancanta wasu kuma suna ganin a'a ba laifi in dai ta fita idda wanda ta ga dama shi za ta dawo zuwa gare shi malam ya ce to bu'ula jam'i ne na alba'alu alba'alu wani lokaci yana nufin kuma miji wani lokacin alba'alu yana nufin itaciyar dabino ko iccen dabino fa inna damira malam yace damiri raji'un ila qawlihi wal mutallaqatu damiri na wato bu'ulatu hunna da ahaqqu bi raddihinna hinna dinnan da hunna dinnan damiri na mata malam yace raji'un ila qawlihi wal mutallaqatu mata waɗanda aka saki ya tarabbasna za su zauna wato labari ake bayarwa amma umarni ne an ka basu aya ta 228 suratul baqara وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات الحالك wannan ya shafi waɗanda li khusus arraj'iyat ya shafi waɗanda ake iya mayar da su min almutallaqat na matan da aka wato saki ma anna tarabbusa thalathati qurun tare da cewa mace ta zauna jini uku amul lil mutallaqati ya shafi dukkan matan da aka saka min raj'iyatin waɗanda aka saki ana iya dawo da su saki na ɗaya ko na biyu wa bawa'in jam'i ne na ba'ina matar da ta yi nisa kenan daga banat minhu wadda ba za ta dawo ba wadda aka yi masu ki uku misali kenan ina fata an fahimta malam yace to wa ila hadha zuwa ga wannan ashara yayi ishara fi maraqis su'ud a cikin littafin maraqis su'ud alfiya ta wato ilmi usul fiqh ta wani daga cikin malaman shankait yace mubayyinan ma'ahu aidan wanda ya bayyana a cikin shi anna sababal waqi'ati sababin waqi'a an gane ko kamar abin da ya faru kamar abin da ke cewa asbabun nuzul la yukhassisuha bai keɓance ta zance mafi inganci al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab wa anna mazhabar rawi cewa mazhaba ta rawi la yukhassisu marwiyahu baya wato mazhabin shi bai sai ya takhsishin abin da yayi riwaya ba domin mazhabar shi ta ijtihadin shi na yi kenan ba za a keɓance mutum da ba nasi bane ala sahihi akan zance mafi inganci mas'aloli na usulul fiqh fihi ma a cikin waɗannan mas'alolin guda biyu aidan bi qawlihi wa da' damir al ba'd wal asbaba wa dhikra ma wafaqahu min mufradi wa madhhab ar rawi ala al mu'tamadi an gane ko kina waɗanda abubuwa ne waɗanda ba a yin taksisi da su damiri idan ruju'u damir al ba'd la yukhassisu aidan kinan damiri in ya koma zuwa ga ruju'u al ba'd baya taksisin sa kamar yadda malam ya kawo da waɗannan mas'aloli malam yace to waruya an shafi'i an yi riwaya daga imamu shafi'i wa akthar al-hanafiyya da da yawa daga cikin malaman hanafiyya at-takhsis bi damir al-ba'd ayi takhsisi da damirin sashi wa alaihi malam yace to akan wannan fassara fatarabbusul bawa'ini zaman da mata za su yi albawa'in waɗanda aka yi musu saki ko shika wanda yake na ƙarshe wanda ba ta dawowa thalathata quru'in ma'khudun min dalilin akhar kenan su a wajensu dalilin za a karɓe shi na ta wata fuska ba daga waccan aya ba na wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru su a wajensu kenan sai zamanto damiri yayi taksisin sa amma adamu taksisi bi dhikril ba'd an gane ko adamu taksisi sai ya zamanto amma abinda ake nufi ka'ida da tace ana ba a wato taksisi a keɓance bi dhikril ba'd dan an ambaci suna saura falam yukhalif fihi illa abu thawr abu thawr ne kadai shi kadai ne wato abu thawr ne kawai ya saba wa taqaddama ar-radd madhhabihi mallan yace ya gabata an yi raddi akan madhhabarsa ina fata an fahimta walau sallamna mallan yace koda mun saki cewa annal ayata cewa aya mu'aradatun bi qawlihi ta'ala wato an gitto mata da fadar Allah wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum abinda ahlul kitabi sun kayanka halatta ne gare ku fa inna najidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam za mu samu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bi tarki mithli hadha yayi umarni da abar irin wannan alladhi ta'aradat fihi nusus wanda da soshi zaka iske sun cikar juna bi qawlihi da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake shakka ka tai zuwa ga abin da baka shakka kinan sai zamanto biye da dai ta kai ta kawo ko da ma bamu dauki ga ka'ida ba mun tai akan mazhaba ta abu sautun da akwai shubha to abin da yake haramun ya kamata musulmi ya nisance shi ina fatan an fahimce ni to malin yace almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fi zakatin nasara al-arab game da hukuncin yankan kiristocin larabawa an gane ke larabawan da suke kiristoci ne domin akwai sabani kan tabbatar da su akan kiristanci shi yasa malam ya kawo bambanci ba wai dan saboda zancen kabilanci bane fa bani taglab misalin laraba da ake kira bani taglab wa tanuh da bani da laraba da ake cewa tanuh wa bahra da bahra wa juzam da juzam wa lakhmin da lakhm wa amila da amila wa nahwin da wadin su duk wadanga suna ne larabawa fal jamhuru ala anna dhabah yahum la tu'kal jamhur sun tafi cewa abinda suka yanka su wadannan kiristocin ba za a ci ba qala ibn kathir malam yace ibn kathir ya faɗi wannan wa huwa madhhabu shafi'i ita ce mazhaba ta Imam Shafi'i wa naqalahu an-Nawawi Imam an-Nawawi ya ruwaito shi fi sharh al-Muhadhab a cikin sharhi na al-Muhadhab an Ali daga Ali ibn Abi Talib wa Ata da Ata wa Sa'id ibn Jubair da Sa'id ibn Jubair wa naqala an-Nawawi aidan Imam an-Nawawi ya yi riwaya ibahata zakahatihim ibahata zakatihim wato halaccin cin abincin da suka yanka abin da suka yanka zakati da zalun na muna faɗa ba da zayun bane kan wani ji an ce zakati yasa tsammanin zakata kuɗi muke nufi an yi halacci an ibn Abbas daga ibn Abbas wa Nakhai da Imam Nakhai wa Sha'bi da Imam Sha'bi wa Ata wa Ata'in al-Khurasani da Ata al-Khurasani wa Zuhri da Zuhri wal Hakam da Hakam wa Hammad da Hammad wa Abi Hanifa da Abu Hanifa wa Ishaq bin Rahawayh da Ishaq dan Rahawayh wa Abi Thawr da Abi Thawr wa sahaha hadha al-qawl ibn Qudama ibn Qudama ingantar da wannan magana fil Mughni a cikin littafinsa al-Mughni akwai littattafai masu suna al-mughni amma in an ce al-mughni ibn qudama sai ya kuma zuwa gare shi muhtajjan yana kafa hujja bi umumi qawlihi da wato umumin fadar Allah subhanahu wata'ala kinan gamewar nassi ma'anan nassi wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum an gane ko abincin ahlul kitabi hillul lakum halatu ne gare ku wa hujjatul qawli al-awwal hujja fadar farko mutan da suka fada maru ya an Umar radiyallahu an abinda aka rawaito daga Umar kala yace ma nasara al-arabi bi ahli kitab eh nasara kristocin larabawa ba ahli kitabin bani la tahillu lana dhabaihum bai halatta ba mu ci abinda sun kayanka wa ma ruya an aliyin da abinda an rawaito daga Ali radiyallahu an wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin la tahillu dhabaihu nasara bani taghlab shi kuma an yi ruwaito daga sayyidina aliyu radiyallahu anhu ya ce bata halatta ba a ci yankan nasara na bani taglab an gane ko shi ko sayyidina umar nasara al-arba ma gaba daya amini kenan in muka dibi maganar sayyidina aliyu ta zamanto khassa ga bani taglab sannan kuma riwaya ta umar ta zamanto wato nasara al-arab gaba daya haɗi su kenan ولأنهم دومين سو دخلوا في النصرانية sun shiga cikin addinin kiristanci ba da tabdili bayan an jujjuya an gane ko bayan an caccanza nasoshi ne wala yu'lamu ba a sani ba hal dakhalu fi dini man baddala minhum ba a sani ba shin sun shiga cikin addinin waɗanda suka musanya addinin ne suka caccanza waɗansu ayoyi aw fi dini man lam yubaddil ko ko sun shiga cikin addinin wanda bai canza ba ba a sani ba fasaru kal majus sai sun ka zamanto kamar majusa tun da kiristoci akwai wanda sun ka canza akwai wanda ba su canza ba to ba a sani ba lokacin da sun ka shiga sun shin shiga cikin waɗanda kafin su kafirce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne suka bi wancan koko sun shiga cikin waɗanda dama sun canza kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasaru sai suka kasance kal majus kamar majusawa lamma ashkala alaihim amruhum fil kitabi lam tu'kal dhabaihum domin lokacin da al'amarin su ya rikitas ashkala amruhum fil kitabi game da al'amarin littafi al'amarin su an ka kasa kasa shin za a danganta su ne zuwa ga ahlul kitabi ko ko za a danganta su ne zuwa ga arna alwasaniyin lam tu'kal dhabaihum ba ci abin da sun kayanka ba ba a cin abin da sun kayanka zakara hadha sahibul muhaddab malin yace sahibul muhaddab ya ambaci wannan wa sakata alaihi an-nawawi nawawi kuma sai shuru fi sharhi a cikin sharhi ƙa'ilan ya ce innahu hujjatu shafi'iyya wannan ita ce hujja ta imamu shafi'i ta shafi'iyya mazhabu shafi'iyya fi man idhaba'ihim da sun ka hana a ci abinda kiristocin larabawa suka yanka wa yufhamu minhu ana fahimta wannan adamu ibahati adamu ibahati kulli zakati al-yahudi wan nasara al-yawm kidan wannan zai nuna mana cewa za a fahimta daga gare shi cewa ba za a ci kulli zakati al-yahudi wan nasara dukkan yankan Yahudawa da Nasaru al-yawmu na yau li tabdilihim saboda sun canza kenan su suna ganin cewa waɗanda ba su canza ba ne ake iya cin nasu amma waɗanda sun ka canza ba za a ci ba la siyama fi man urifu minhum bi akli al-maytati kan nasara malin yace balle ma waɗanda an ka san suna ci abin nan suna cin mushe kan nasara kamar wasu daga cikin wato nasaru da suna cin mushe su ba sa yin yanka na fata an fahimce ni to wannan kenan shine abin da malin ya kawo cewa nasara al-arab an gane ko an gane ko wato nasarar arab ake zance waɗanda su sun shiga cikin wato abin nan amma yanzu to shin yanzu akwai ahlul kitabi ko babu tunda waɗanda sun canza shin su za a ci nasu ko ba za a ci ba da yawa daga cikin malamai suna ganin dai ahlul kitabi har yanzu ne yanzu akwai su tunda dama sun yi sashe sun yi imani da sashe ne sun bar sashe kuma qur'ani dama ya faɗi wannan afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd dama baddalawa da imanin ai qur'ani ya faɗe shi kuma suna nan matsayin su na ahlul kitabi wallahu a'lam المسألة الثالثة مسألة أكو ذبائح المجوس لا تحل للمسلمين أبند مجوسا واسون كينكا بهالتك مسلمي با نما كنا أكو سباني قال النووي إمام النووي في شرح المهذب أتكين شرح المهذب هي حرام عندنا حرام تيغريم وقال به جمهور العلماء جمهور ما لم يسنت في أكن ونن ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء ابن المنذر وند منفر عن اللتافي الإجماع ya ruwai ya ruwaito wannan daga mafi yawancin malamai kenan ba dole bane sai cikin littafin shi na al-ijma'i zai kawo wannan magana qala malam yace wa mimman qala bihi da wanda kuma ya faɗi wannan ra'ayin inji shi ibnul munzir sa'id ibnul musayyab sa'id dan musayyab wa ata ibn abi rabah da ata ibn dan abi rabah wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair wa mujahid da mujahid wa abdurrahman bin abi layla da abdurrahman bin abi layla wa an-nakhai da imam an-nakhai wa ubaidullah bin yazid da ubaidullah bin yazid wa murratul hamdani da murratul hamdani ومالك ده إمام مالك والثوري ده إمام الثوري وأبو حنيفة ده أبو حنيفة وأحمد ده أحمد وإسحاق ده إسحاق ina fata an fahimci to dukkan suna ganin cewa majusu ba za a ci ba kenan duk mutumin da yake akan addini da arnanci ba kirista bane ba ba yahudi bane wasu suna ganin har a lokacin da muke yanzu waɗannan mutane sun kare ba za a ci ba amma zance mafi inganci za a ci to su larabawa wanda cikin daga cikin su bi addinin kiristanci ko bi addinin yahudanci na yau shin su ma ke sabanin ya zamanto in waɗanda sun ce halatta ne na farkon nan za a ci in kuma waɗanda sun ce ba za a ci din ba har yanzu su ma suna nan to amma waɗanda suke arna waɗanda su ba su da addini an gane ko arna kenan to su su ake kira majus kamar mutanen farisa wajen iran da suke bauta ma rana da kuma wuta na fata an finci ne ba wai ana nufin kuma duk mutanen iran ba haka suke don mutane ya kamata mutane su finci mu to wannan kaga an kawo cewa ba zai halatta ba abinda suka wato yanka a ci kaga kenan sai zaman yanzu abinda aka yanka daga faransa tunda sun ce suna bin addini kiristoci misali ko daga ingila inda an tabbatar da kiristoci ne suna yanka in ya zo kaga sai a ci amma wanda ya zo daga cana inda abin da ake yankawa ne to kaga akwai matsala don su mutanen cana arna ne sun ce babu allah da su da mutanen rasha da sauransu banda musulmin kasashen su domin in musulmi ne yanka da kasashen su duka ɗaya ne babu bambanci tsakanin musulmin su da musulmin mu wa qala ibn kathir ibn kathir yace in jimalan fi tafsiri qawlihi a cikin tafsirin fadar Allah wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin da ahlul kitabi suka yanka kina abin yankan da utul kitabi suka yanka hillul lakum ya halatta gare ku amma al majus su majusawa fa innahum su wa in ukhidhat minhum al jizya duk da yake shari'a ta ba da izinin a karbi jizya gare su taba'an wato taba'an wa ilhaqan li ahli kitabi taba'an an biyo bayan su da ahli kitabi ma'ana su ahli kitabi na, na gaba sai aka sa ya suka zamanto kamar reshi wa ilhaqan li ahli kitabi aka risikar da su da ahli kitabi cikin wannan hukunci fa innahum la tu'kalu dhabaihum amma wajen yanka ba za a ci abin da sun ka yanka ba wa in wala tunkahu nisa'ahum nisa'uhum ba a auren matansu haramun ne sai musun musulunta khilafan li abi thawr sabani da abu thawr ibrahim bin khalid al-kalbi ahad al-fuqaha sunan shi ya an ce abu thawr sunansa ibrahim bin khalid al-kalbi yana daga cikin wato fuqaha min ashabi shafi'i yana daga cikin mutanen shafi'i kina yana daga cikin yan shafi'iyya wa ahmad bin hanbal kuma daga cikin mutanen ahmad bin hanbal ya an ce ashab yana yawan mutumin da yayi karatu ne ga mutum ya abotakance shi walamma qala zalika lokacin da ya faɗi wannan magana washtahara anhu ya shahara gare shi an kara alaihi fuqaha da daga cikin fuqaha sun saba mishi akan cewa ya halatta a ci abinda wato sun ka yanka domin kamar yayi kiyasi ne tunda ana amsa jizya akan su su ma ahlul kitabi ana amsa jizya akan su to babu laihi a ci yankan su hatta qala anhu al-imam ahmad an gane ko ha imam ahmad yace abu thawr shi abu thawrin kasmihi kamar sunansa ya anifi hadhihi al-mas'ala a cikin wannan mas'ala tunda an ce abu thawr uban thawr wato sa kenan kasmihi kamar sunansa ma'ana ya zan kamar tamkar wato sa kenan tunda saur shine sa kenan nan ya zan kamar yayi tasarrufi irin na dabbobi wanda bai dace ba amma malam ya ce ya ani fi hadhihi almas'ala yana nufin cikin wannan mas'ala bai samu dacewa ba ba yana nufin ba malami bane saboda tana yiwa ku samu sabani da malami a cikin wata mas'ala cikin mas'aloli da dama ya samu dacewa mas'ala guda ce bai samu dacewa ba tana yiwa mas'aloli goma guda kai ka samu dacewa shi tara da shi ya samu ya dacewa kenan kada ka ji haushi dan cikin mas'ala ka samu dacewa cikin tara misali wani ya samu dacewa cikin ɗaya kun yi sabani shi guda ya samu ka samu tara mi annabi bakin ciki ai ba zo da bane sai ka samu ɗari bisa ɗari kuma idan malami ya yi kuskure kaga nan ya ce ya anifi hadil mas'ala bai ce duk ilimin sa ba sabanin wani zaka iske duk ilimin mutum zai ruguza ya nuna cewa dan ya bada wata fatawa an samu kuskure duk ilimin nashi da wani amfani wannan kuskure ne a cikin tafiya ta ilimi idan haka ne da kowa ma gaba ɗaya tunda ba wanda ba zai kuskure ba a cikin mas'ala kinan kowa ma a zubar da shi wa ka'annahu tamassaka bi umumi hadithin malai ce to kamar dai yayi riko ne da wani hadisi umumin wani hadisi ruwiya wanda ruwaito shi aka yi mursalan wato wanda yake ba a danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba anin nabi sallallahu alaihi wasallam ana an ketare kafin a kai ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wato ruwata da suka faɗi ba ba a kai gare su ba mursalan anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in an ce mursal mu hattara mursal na sahabi shi sahabi ko ba a san shi ba indai an tabbatar da sahabi na ya faɗi to hadisin zai ingantuwa saboda sahabi wato sahabbai Allah ne ce ya yarda da su radiyallahu anhu amma mursal na wanda ba na sahabi ba shine ake dubawa a gani idan can wata hanya an samu ya an gano ko wane ne an ka kace daga cikin wanda suka rawaito hadisin in tabi'i ne ko akasar akasar yes sai a duba a gani yaya ne za a yi in ya inganta ko ba inganta ba ko adiba ta wata fuska in hadisin a rawaito shi ta wata fuska ina fata an fahimta amma in ba haka ba mursal shi a matsayin hadisi da'ifi yake wajen galibin malamai wasu sun ce kuma mursal ana iya aiki da shi da waɗansu sharuɗa waɗanda malamai suke kawo in ka diba cikin mustalahul hadith za ka gani ka diba cikin taisir mustalahul hadith na tsahan da sauran littattafai na mustalahul hadith da suka kawo sharuɗan aiki da wato al-mursal ina fata an fahimci ni to malin yace to ya kafa hujja ne da hadisi mursal an gane ko annahu qala idan an ka ambaci sahabi kuma to sai in ya zamanto in ya faɗi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba ijtihadin sa bane shi sahabin kina sai zamanto hadisi ne idan kuma ya zamanto mawqifi ne akan shi amma ana ganin ijtihadi ne to nan ne za a cewa ijtihadi ne a duba a gani wato abin bayan ya inganta ko za a rinjayar da shi kuma za a rinjayar da shi ba to hadisin da dai ake son a ce an kawo wanda ake cewa arwiya dan an kashi da sigatu tamrid sunnu bihim sunnata ahlil kitab ma'ana su majusawa ku sunnanta gare su irin sunna ta ahlul kitabi malam ya ce walakin lam yuthbut bi hadha al-lafz sai dai da wannan lafazi bai tabbata ba ina fata an fahimta wa innamal ladhi abin da yake fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari an abdurrahman bin auf daga abdurrahman bin auf anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akhadha al-jizyata min majusi hajar ya karbi jizya daga majusawa na hajar wani yanki na walau sullima sihhatu hadha alhadith ko da an ce wannan hadisi ya inganta fa umumuhu makhsusun to umumin sa za a kebance shi mafhumi hadhihi alaya da mafhumin wannan aya kidan cewa an karbi jizya gare su ba shi ke nuna cewa ba an gane ko ya halatta a ciyan kansu domin an ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin ahalul kitabi hillul lakum ya halatta gare ku fa dalla mallan yace wannan ya nuna bi mafhumihi abinda zamu fahimta mafhumul mukhalafa kenan mafhumul mukhalafa mafhumin sabani abinda anka fahimta kishiya kenan ala anna ta'ama man adahum cewa abincin da ba na wani ahalul kitabi ba ma ba kristoci ba yahudawa ba min ahalul adiyani na daga cikin sauran ma'abuta addinai la yahillu bai halatta ba intaha kalam ibn kathir bi lafzihi malam ya ce magana ibnu kasir ta kare bi lafzihi da lafazinta to kaga ana waiwa shirato magana mutum bil ma'ana ana iya cewa bi lafzihi ana iya cewa mukhtasaran ana iya cewa bi tasarrufin wato kina in ka kara wani abu ka in ka kara wani abu ko ka rage wani abu ko ka yi jinkirta wani abu ko ka batar da wani abu ko ko ka yi ikhtisarin ta ko ka kawo ta gaba daya ko ko ka kawo ma'ana abin da ya faɗa ne amma kai na kai siyaga shi duka waɗanga abubuwa ne na ilimi in ana bincike ana son amana ta ilimi akan su mallan ya ce to wa tarada alaihi daga cikin waɗanda sun ka gitta ma ibnu kathir a cikin wannan ra'ayi fil hashiyati a cikin hashiya ash-shaykhu malami as-sayyidu shugaba muhammad rashid ridha muhammad rashid ridha ɗaya daga cikin malamai wanda suka zama a ƙasar misra sun yi ijtihadat da dama kuma a cikin halin da suke sun samu dacewa a cikin waɗansu abubuwa wanda waɗansu abubuwa kuma sun yi kuskure musamman wajen tasirantuwa da wajen tafsiri na akli kuma wajen kaddamar da hankali akan wato nasi wani lokaci suna da wannan musamman kuma kamar idan muka duba ɗalibi ne na Muhammad bin Abda Sheikh Muhammad Rashid Rida ala ayyati hal kowane mutum ana aza shi ne akan mizani yana da kokari da ya kawo idan muka duba wanda Sheikh Nasiruddin Albani yana bada labarin cewa sanadiyar komawarsa akan tafarki na zancen hadisi ya karanta wajen jarida ne da aka kawo daga ƙasar Misra Malam Sheikh Muhammad Rashid Rida yana bayani kan hadisi yadda ya kamata ya inganta da irin sharuɗan da ake bi da ka'idodin da ake bi yace wannan shi ya harzuka shi wajen bincike kan ilimin hadisi ga irin samarar da kuma wannan harzukawa ta yi da haka dai ala ayyati hal nan ma Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da da cewa shi ma babban malami ne na tafsiri na Al-Qur'ani kaji ya kira shi Ash-Shaykhu As-Sayyid ka gani Ash-Shaykhu malami As-Sayyid kuma shugaba da haka yana da kyau mu koyi ladabin mutunta juna idan muna son wato al'amura su tafi da kyau ala ayyati hal malam yace to Sheikh Rashid da ya faɗi wannan bimar su huga sa fihi yace anna hadha mafhumu laqabin wa laysa bi hujja kina eh itiradin da shi Sheikh Rashid Rida yayi ma Ibn Kathir yace mafhumu laqabin na da an kace wa ta'amul ladina utul kitaba eh an ce mafhumu laqabin wanda ba a karba kishiya a kansa a gurguje dan kamar an faɗi kishiya yanzu idan nace mutum biyu ne guda yana da rai to kaga ko da ban faɗa ba aiki nan ma'anar shi guda ya mutu shi ne ake cewa mafhumul mukhalafa to akwai inda ba a karɓar wannan shina daga cikin ana kira mafhumul laqab wanda sai in ana iya tawilin kalmar da ma'ana ne ake iya ɗaukar mafhumi gare ta to shi Sheikh Rashid Rida a nan ya taɓa cewa mafhumul laqabi ne domin wani lokaci in kai aiki da mafhumul laqabi har kafirta za ka yi misali in an ka ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne to kenan mafhumuhu wanda ba annabi wanda ba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba manzon Allah bane kenan kamar Allah bai turo kowa ba in ba annabi Muhammad ba kaga wannan in mutum ya dauki ma wannan mafhumi sai ya kafirta to na dan bada misali ne dan mu fahimta mai so ya koma cikin littafin usulul fiqh ko muzakkira ta fi usulul fiqh ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya kawo wannan ko kuma ya diba cikin Rawdatun Nazir ya dibi yadda malamai suka kawo al-mafahim da kuma al-mawani' littattafai da dama na usulul fiqh dalibin ilimi idan yazo babi na al-mafahim zai ga waɗannan mas'alolin ala ayyati hal shi ibn abin da Sheikh Rashid Rida ya tafi cewa shi mafhumul laqabi ne a wajen su da an kace wa ta'amul ladina utul kitaba ba ba wato abin da nake nan ba a aiki da shi tunda in an ce ahlul kitabi in mafhumul laqabi ne kenan waɗanda ba ahlul kitabi ba ba za a ci nasu ba amma in mun ce ba mafhumul laqabi bane kenan ana iya aiki da shi to nan ne nas ne mas'alar take qala muqayyiduhu afallahu anhu wanda ke taskance wannan magana kenan in ji malam yana rufi da kansa Allah shi masa afuwa mu ma Allah ya muna afuwa Allah ya ma dukkan musulmi afuwa as-sawabu ma hafiz ibn kathir rahimahullah ta'ala shi a fahimtar malam yace daidai wato tana tare da wato ibn kathir rahimahullah ta'ala wa atiradu shaykh alaihi kaga ya kira shi ma shaykh gitta wadda shi Muhammad Rashid Rida yayi ma abin nan ibn kathir sahwan minhu wato sahwan ma'numan tuwani kaga ya nuna cewa kaman mantuwa ne li anna mafhuma qawlihi domin abin da za a fahimta daga faɗar Allah allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi mafhumu illatin la mafhumu laqabin mafhumi ne na illa an gane ko ba mafhumi ne na laqabi ba kama zannahu shaykh kamar yadda malam yayi zutun sa dibo da yake maimaita ce masa shaykh shaykh shaykh li'anna mafhumal laqabi domin abin da ake kira mafhumul laqabi fi istilahil usuliyin a cikin istilahi an gane ko na malamin usulul fiqhi huwa ma ulika fihi al-hukmu abinda anka wato rata ya hukunci akan sa aka jingina hukunci akan sa bismin jamidin akan suna wanda yake jamid daskararre ma'ana wanda ba a cira toshi daga wani abu ba daskararre sawa'an kana isma jinsin shin ya kasance suna ne na jinsi au isma ainin ko ko suna ne na zati nan ainin ba ana nufin ido na kallo ba au isma jam'in ko suna na jam'i wa dabituhu wato abinda ake abin nan so in mun ka ce isma jam'in da kama misali in mun ka ce isma jinsin da isma jam'in in mun ka ce isma jinsin suna na jinsi ma'ana suna ne amma jinsi yake ɗauka kamar yanzu in ka ce alqaum misali ismu ainin suna na zati kamar ka ce zaidun an gane ko ko muhammad in ka ce ismu jam'in suna ne na wato jam'i wanda yana haɗawa ina fatan an fahimce ni kamar yanzu in ka ce ashajaru an gane ko suna ne wanda ya tattaro wato jam'in abin nan abin nan ala ayyati hal dai na dan bada misalai ne wa dabituhu qa'ida annahu huwa alladhi annahu huwa alladhi dhukira liyumkina al-isnadu ilayhi faqat shi ismu jinsi da ismu aini da ismu jam'i an kawo shi ne kawai dan saboda a danganta kumci zuwa gare shi an gane ko listimalihi ala sifatin taqtadi takhsisuhu bizikri duna gairihi saboda yana ɗauke da wata sifa wadda an gane ta hukumtar da a keɓance shi bizikri don a ambace shi duna gairihi ba da waninsa ba amma ta'liqu hadha al-hukm amma malin yace rataye wannan hukumci allazi huwa ibahatu ta'amihim shine a halatta abincinsu bil wasfi bi ita'il kitab wanda an ka danganta shi da siffarsu ta basu littahi fa huwa ta'liqul hukm bi illatihi wannan an danganta hukunci ne zuwa ga illarsa li anna al-wasf bi ita'il kitab domin sifan tasu da an basu littafi salihun li an yunata li an yakuna manat al-hukmi bi hilliyati ta'amihim yana inganta ya zamanto ta dalilin sa manat al-hukmi an karata ya hukunci bi hilliyati ta'amihim a halatta abincinsu an ce ahlul kitab ma abuta littafi kenan ko saboda ilimin su da karatun su zai sa an an kaci to dan haka dai malin yace to shi yana fahimtar haka ina fatan an fahimta eh dan haka yana da kyau dalibin ilimi san ismul jins da ismul ayn da ismul jam'i kamar yadda muka bada misallan su wa qad dalla al maslaku thalis malin yace maslaku mashiga al-thalisu ta uku min maslakil illa wadda tana daga cikin hanyoyin da ake bi a gane illa an gane ko domin illa tana da maslaku guda goma da ake gane ta wanda ba lokaci bane wanda zamu kawo su sai wata rana idan Allah ya bamu iko an gane ko wa qad dalla al-maslaku thalith min masalik illa al-ma'ruf bil ima'i wat tanbih wanda malamai suna kiransa al-ima' wat tanbih ala anna manata hilliyat ta'amihim huwa ita'um al-kitab wato kenan ya nuna wannan hanya da ake bi ta gane cewa abu illa ne tabbas ya nuna anna manata hilliyat ta'amihim abin da yasa aka rataya shine manat abin da sa aka rataya aka jingina hilliyati ta'amihim halatta musu abin halatta abincin da suka yanka huwa ita uhumul kitab saboda an ba su littafi wa zalika bi ainihi an gane ko malin yace wa zalika saboda bi ainihi zatin wannan huwal manatul hilliyati nikahi nisaihim wannan shine ya ba da damar da an ka halatta a aure matansu li anna tartibal hukmi bi لأن ترتيب الحكم بحلية طعامهم ونسائهم على إيتائهم الكتاب ما لن يتشي دومين أبن دي ساعان كجيران تا واتو حكمتي أكا كاوش بحلية طعامهم أهل التأبين چنسو يا أبن دي سوكا ينكا كينان ونسائهم داماتنسو على إيتائهم الكتاب سبو دا أنباسو للتافي أنغاني كو لو لم يكن لأنه إلته lama kana fi takhsis bi ita alkitab fa'ida malam yace to da ba dan shine ba law lam yakun li annahu illatuhu illatuhu da ba dan da ba da littafin shine illar da ta saba lama kana fi takhsis bi ita alkitab fa'ida da babu wata fa'ida da za a samu da Allah keɓance su yace su ahlul kitabi a a ci abin da sun kayanka wa ma'lumun malam yace sananne na anna tartibal hukmi ala wasfin cewa a jeranta hukunci a gane ko akan wata sifa laulam yakun illatahu in ba dan da wannan sifar ta zamanto ita ce illa ba lakana hashwan min ghairi fa'ida da zai zamanto hashwan magana ce wadda an kawo ta kenan wadda ba ta da fa'ida an gane ko asilin alhashu shine abin da aka cika kamar yadda ake cika wato filo da wani abu ko kuma alhashu kamar yadda ake cika wato katifa ko mantala ta da wadda ake sama haki wadda akanta ake kwana wanda duke duk wanda ya kwana kauye da ya san irin wannan katifa wadda an kai zamanin yi kafin a yi na zamani ko kuma abin da ake azawa saman jaki wanda ake hawa a can da wancan lokaci za a ɗauki buhu ko buhun algarara ko na shasha sai a cika shi da ƙaiƙayi ko wani abu wanda har da filo na da an kasance ana yi masa kafin a daina wannan to shi asalinsa shine alhashu kidan kamar an kawo magana ce kalmomi wanda ba su da amfani amma cikin magana yan ana nufin hashu kidan kamar kalmomi wanda an zo da su babu wani amfanin da yasa aka kawo su min ghairi fa'ida ba tare da fa'ida ba da haka da ba dan da suna ahlul kitabi an ka halatta abincinsu da matansu ba da kawo utul kitaba bai da amfani yufhamu minhu annahu illatuhu to ta wannan zamu gane cewa wannan shine illar sa inji malam yufhamu minhu annahu illatuhu ta nan zamu gane cewa shine dalilin illar da ta sa aka kawo shi bi maslakil ima'i wat tanbih da maslaki na ima wat tanbih al ima'u shine ishara wat tanbihu da fadakarwa a larabce min au ma ayumi'u ima'an shi ko wancan nabaha yunabbihu tanbihan ina fata an fahimce ni to don haka dai wannan shine illar da tassa wato aka ce za a iya cin abincinsu kenan don haka an samu bambanci tsakaninsu da su da wato abin nan almajus malam ya ce ƙala fi maraƙis sa'ud mai littafin maraƙis sa'ud ya ce littafi ne mun ce alfiya ce cikin ilimi na usulul fiqh ya faɗa fi ta'dadi suwaril ima'i a ta'dad da ya jeru daga adda ya uddu ko addada yu'addidu kenan ta'dadi suwaril ima'i wajen jeranto surori na ima'i ishara kenan abinda ta fuska shi ake gane illa kama idza sami'a wasfan fahakam wa dhikruhu fil hukmi wasfan qad alam in lam yakun illatahu lam yufidi wa man'uhu mimma yufitu stafidi tartibuhu al hukma alayhi wattadah malin yace to wa mahallu shahidi wurin da nake son in kafa hujja ma'ana da in dauko daga maganar malam minhu qawluhu wato minhu daga gare shi qauluhu fadar shi mai littafin istafid tartibal hukmi alaihi ka fahimci cewa jerantuwar da an kai masiffa ana iya wato an jirauta ne don a gina hukunci akan ta wa qauluhu fadarsa wa dhikruhu fil hukmi wasfan an gane ko an baton da an ka kawo fil hukmi a cikin hukunci wasfan sifa in lam takun illatahu lam yufidi inda ba ita ce fa'idar ba da sifa kawo ta bai da wani amfani kinan nan littafi ne wanda yake muraqi su'ud malin yayi sharha sa shi mai littafin nashrul banud ala muraqi su'ud shi kuma malin yayi sharhin littafin nasrul banud ala muraqi su'ud duk da yake mun faɗa cewa ba malin ne sharha ba yayi ne ya buga littafi bane bayan rasuwar sa ne yayi mu ɗalibin sa imla'i ɗaya daga cikin ɗaliban ƙasar Mauritania da suka je suka sami malam a can Saudiya ya masa sharhin littafin da haka littafi ne mai kyau ɗalibin ilimi na ilimi sharhohinsa musamman sharhi na wato malam duk da yake shi mai maraƙi sa'ud wani lokaci yana karkata zuwa ga mazhaba ta ash'ariya shi mai asalin mai littafin ba shi malam ba da yi sharhasa kenan in mutum na karanta sharhin mai littafin sai ya hattara akwai aqida ta ash'ira ta wato a cikin wani lokaci malam yace to wa mimma yuwaddihu ma zakarna abinda zai bayyana abinda mun ka ambata anna qawluhu fadar fadar Allah kenan nan qawluhu fadar Allah allazina utul kitab waɗanda aka ba su littafi mausulun wasilatuhu wato shi allazina silatu da mausuluna jumlatun fi'iliya kuma jumla ce fi'iliya domin an ce allazina sai an ka ce utul kitab shi utu fi'ili ne wa qad taqarrara inda ulama in nahwu ya tabbata a wajen malaman nahwu fil madhhab as-sahih al-mashhur a cikin madhhaba wadda a inganta ta shahararra anna sifata sariha cewa sifa wadda an ka fito da ita baro baro an ka kururutar da ita inji malaman zauri ma'ana an bayyana ta a fili kasmil fa'il wasmil maf'ul kamar ismul fa'il da ismul maf'ul alwaqi'ati wadda ta zo silata al ta koma silata al an gane ko bi mathabatil fi'l ma al mawsuli tana tare kamar wato al fi'l ma al maf'ul na walidha amila wasf al muqtarin bi al al mawsulati fil madi shi yassa amila al wasfu wato sifa wadda take almuqtariru bi al wadda ta zo da al almausula domin al kala kala ce tana ɗaukar ma'ana fiye da goma kadiba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al ansari to in ya zamanto suna ya zo yana tare da al amma al wadda abbi ma'ana allazi an gane ko to tana aiki fil madi a cikin fi'ili ham madi li'annahu bi manzilatil fi'ili domin tana matsayin kamar matsayin fi'ili na kenan ko tunda tana matsayin fi'ili kenan tana iya aiki da abinda wato aikin fi'ili kama ashara ilaihi fil khulasa kamar yadda ya ishara gare shi zuwa khulasa bi qawlihi an gane ko khulasa nan ana nufin littafin alfiya ibn malik domin lokacin da ibn malik yayi wato yayi littafi baiti dubu sai yaga yayi yawa ba kowa duk baiti dubu uku sai yaga ta yi yawa ba kowa zai iya tsaya ya karanta ta ya fahimce ta sai ya maido ta baiti dubu sai aka sai mata suna khulasa amma sai ta shahara da sunan alfiya ibn malik to ibn malik yake cewa wa in yakun silata al ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي مالن يتشي فإذا حققت ذلك لأن ابن مالك أبند يكي سن يتشي وإن يكن صلة ال إن سونا يضمنتو wato wanda ya zo wasfi kenan sifar da ta zo tana tare da al an gane ko wanda take tana matsayin mausuliya fa fil mudi wa ghairihi to a cikin fi'ili madi da waninsa i'maluhu qadurtudi aiki da shi an yarda da shi kenan sai zaman to shi wannan sunan yana iya aiki cikin kowane fi'ili in dai wasfu yana tare da alif wal lam mai ma'anan mausul to da fi'ili madi da gairi da gairihi duka tana aiki a cikin su ina fata an fahimci ni kenan kaga nan yanzu misali da an ce allazina ai utul kitaba fi'ili ne madi wadanda an ba su littafi misali nake son in bayar to yadda allazi take aiki da shi haka sifar da an ka kawo in ma ta dauke da alwa da take mai ma'ana al-mawsul tana aiki a cikin sa malam yace to fa idza haqqaqta zalika idan ka tabbatar da wannan alimta zaka san cewa anna ta'amul ladhina utul kitab kalima da an ka ce ta'amul ladhina utul kitaba abincin waɗanda aka ba su littafi bi masabati ma law qulta kamar dai ka ce wa ta'amul mu'tainal kitabi kamar ka ce abincin waɗanda an ka ba littafi duk ɗai ne alladhina utul kitab da al mu'tainal kitab domin al wagga tana matsayin mausula ce mu'taina kuma yana matsayin sifa ne kenan duk wajen ma'ana suna iya zamantowa abu daya sai dai bambancin su wagga an kawo ta cikin da fi'ili madi wagga ko an kawo ta da suna sannan bambanci wagga da mallan ya kawo maganar mallan ta ga qur'ani taron kawo ne ce mun ce duk ma'ana su daya a'a shi nan shi qur'ani utul kitaba ya kawo saboda akwai wanda zai rinka bi ya rinka samun wurin da zai samun wani wuri da zai cewa an ce da maganar mallan da maganar qur'ani a'a ita maganar Allah ba abinda addini ita amma na ana nufin kamar inda mutum zai faɗa a larabci duka ɗaya ne kuma ana iya fitar da hukunci a ƙarshen shine abin da ake son a ci wa ta'amul mu'taina alkitab bi sighati ismil maf'ul abincin waɗanda an ka ba su littafi shine mu'taina domin an ce al mu'tina waɗanda su suka bayar to dan ba su aka ba littafi mu'taina kenan shi yasa malin yace bi sighati ismil maf'ul ya zo da siga ta ismul maf'ul walam yaqul ahadun babu wanda yace inna mafhum ismil maf'ul mafhumi na ismul maf'ul mafhumu mafhumu laqabi mafhumi na laqabi malam yana nan ga raddi ga Sheikh Rashid Rida babu wani daga cikin malamai wanda ya ce ismul maf'ul mafhumin sai yana daga cikin mafhumul laqabi a'a ina fata an fahimce ta lishtimalihi ala amrin domin ya kumshi wani al'amari huwal masdaru cewa shi ismul maf'ul yana kumshe da masdar yaslahu an yakuna almuttasifu bihi maqsudan lil mutakallimi duna ghairihi domin yana yiwa shi masdar kin nan yana iya sawa a fassara shi an gane ko cewa almuttasifu bihi maqsudan lil mutakallimi shi mutumin da anka siffanta da wannan abin to mai magana yana nufin shi duna ghairihi ba waninsa ba saboda wannan fi'ilin ko wannan sunan ya kumshi wata sifa ne wadda wadansu ba su dauke da ita kama zakaru fi mafhumi sifa kamar yadda sun ka faɗa cikin mafhum na as-sifa ina fata an fahimce ni malam yace fa zahara sai ya bayyana anna ita alkitabi cewa da anka ce a bada littafi sifatun khassa bihim duna ghairihim sifa ce da ta shafe su ba da wani su ba wa illa kuma ita ce illa fi ibahati ta'amihim da tassa aka halatta aka halatta yankan su wa nikahi nisa'ihim kuma ta halatta a auri matan su faddi'a'u annaha mafhumu laqabin malli yace yin iddi'ai da kirayarwa cewa ina fata an fahimci ni cewa mafhumu laqabin na sahawun zahirun mantuwa ce wadda take bayyananna kaga mallan da ya saba ma Sheikh Rashid Rida ba tare da ya ci mutuncin Sheikh Rashid Rida ba ba tare da ya tsakane shi ba ba a'a sai ya koma zuwa ga ka'idodi na ilimi ayoyi ka'idodi na usulul fiqh ka'idodi na luga ga dalilai da suka sani saba kuma ga dalilin da yasa yace sahawun ma kaji mantuwa ce kawai bai ma ɗauke shi ba hanya ce ta nuna cewa wai kuskure na kaza kaza kaza kaza to shi yasa muke son akwai mas'alolin da yadda aka tattauna a kansu akwai wurin da ake bari don a bada dalilai ya kamata mu fahimci ka'ida ta ilimi mu san yadda ake yin raddi mu kawo dalilan mu kuma duk da ka kawo dalilai baka ko annabawa ba za su iya shirye da kowa ba su kansu wa'azi na suke yi to ina ga lokacin da mu tattauna cikin mas'ala ta ilimi ya zaka ce dole sai na fahimci abin da ka fahimta sannan kuma idan misali ina ganin dalilan zina sun fi naka karfi kai kana ganin dalilanka sun fi nawa karfi to me zai hana kowa ya rike dalilansa idan kuma wani ya gane gaskiya ya kibinta kuma wannan shine tsakanin shi da Allah ina fata ana fahimta ta to yana da kyau ƴan uwa ina kira kuna ganin manya-manyan malamai da suke tattaunawa akan mas'ala ta ilimi tare da danganta ma mutum ra'ayinsa da kuma kawo zance wato mahi inganci to ga dukkan alamu ƴan uwa musulmi lokaci ya yi muna halinsa saboda malam ya shiga cikin zancen usulul fiqh wanda ba kowa yake fahimtar sa ba sai dai in an zo kan wani dan bayani wani dan uwa shi iya gane ɗaliban usulul fiqh da kuma inda mas'ala take fitowa a fili nan ne dai yan uwa saura suke fahimta amma da yake littafin ne muke karantawa dole ne za a yi bayanin littafin gurgudan iliminmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu za mu yi haƙuri sai darasinmu na gaba insha Allah ta'ala tunda wannan darasi namu na 58 ya kai ƙarshe insha Allah ta'ala sai Allah ya nuna muna darasinmu na gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wai Allah yau fa ha irin da jigaji ka san malam in ya shiga cikin usulul fiqh ba dama kuma usulul fiqh abin da ka sa wani bi ba ina so in yi bayanin sai in ga kuma wani lokaci in ba ni tsawaita ma ba kowa ma zai fahimta me ake so a ce ba dan ilimi na kai mallam mafhumul laqabi mallam mutane ai dalib
iskilanci Mm.
dan malam jafar hadisin da annabi yake cewa sallallahu Alaihi alaihi wa wa alihi sallam wasallam. Mm.
hadisin da annabi ya ce wani ba a samu wani ya yi magana a zanin goyo ba sai mutum uku ya ce juraic Mm.
eh, da kuma annabi isa Mm.
kuma na ashabul ukhdud Mm.
sai a- sai malam jafar ya ce to wannan